إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولنا رانا جمعة شاتقوز وتنزل القاعدة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da goma ga watan bakwai biladiyar haihuwar annabi isa dan maryam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na shida kenan ko na biyar ma yake ba mu yi wancan satin ba darasi na biyar kenan cikin wannan littafi mai albarka mai suna ummul qura wanda aka fi sani da hamziya amma sunanta na yanka wanda shi mawallafi yasa ana kiranta da ummul qura saboda la'akari da abin da ta kunsa na tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam da bayan ce ummul qura ana nufin makka to kasancewa shi a haife shi makka ana aka fara wahayi da sauran abubuwa da shi yasa sai aka kira ta da ainihin wani wanda marubucin littafin sharafuddin abu abdullah muhammad ibn sa'id al-busiri shi ya rubuta wannan littafi za mu tashi shafi na goma a farkonsa da yake cewa wa zuhairun wal mut'im ibn adiyin وأبو البختر من حيث شاءوا نقضوا مبرم الصحيف نقضوا مبرم الصحيفة إذ, شاد إذ شادت يا يفكر إلغامي كما تاي حديث إذ شدت نقضوا مبرم الصحيفة إذ شدت عليهم من العدى الأنداء أذكر أذكرتنا بأكلها أكل من ذات سليمان الأرضة الخرصاء وبها أخبر النبي وكم أخرج خبأ له الجيوب خباء لا تخل جانب النبي مضاما حين مسته منهم الأسواء كل أمر ناب النبيين فالشد الشدة فيه محمودة والرخاء لو يمس النض لو يمس النضار هون من النار لما اختير للنضار الصلى لما اختير لن لما اختير لن لما اختير لنضار الصلاء كم يد عن نبيه كفها الله وفي الخلق كثرة واجتراء إذ دعا وحده العباد وأمست منه في كل مقلة أقضاء هم قوم بقتله فأبى السيف وفاء وفاءت الصفواء وأبو جهل إذ رأى عنق الفهل إليه كأنه العنقاء واقتضاه النبي دين الإراش وقساء بيعه والشراء يكتب وزهير والمطعم بن عدي وأبو البختري من حيث شاء kamar yadda wancan darasi mun yi bayani akan kissa ta ainihin mutane biyar ko? da ake kira su da hamsatu sahifa wanda suka yi ƙoƙarin tsayuwa suka haɗa kansu su ga cewa sun walwale wannan alkawali da ƙurai shawa suka yi na yarjejeniyar cewar za a kulla gaba da adawa ga banu hashim da kuma banu al-muttalib waɗanda suka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya kan cewa ba za a saye daga gare su ba kuma ba za a saida musu ba ba za a ba su aure ba ba za a ba za su aura ba za a auren musu ba sannan ba za a karbi duk wani sulhu daga gare su ba sai sun sallama annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe shi suka yi yarjejeniya suka rubuta wannan aka rataya a ka'aba yadda aka shekara biyu da 'yan watanni bayan su banu hashim din sun shiga tsanani na wahala da yunwa to shine wa'annan mutum biyar da yake suna da 'yan uwa a cikin banu hashim mafi yawancinsu wasu suna da kawanni wasu suna da iyaye mata 'yan uwan mahaifansu suka yi nazari suka ga cewa wannan bai dace ba su suna cikin yalwa da jin daɗi amma kuma ga 'yan uwansu can cikin wahala suka haɗa kansu suka ce ya kamata idan mun tai majalisa akwai wani majalisi na su abu jahal kusa ga ka'aba yake kullum akan zo a zauna a tattauna al'amurra na yau da kullum shi ne suka ce ya kamata mu je tsakiyar wannan majalis mu ce mu ba mu yadda da wannan takarda da an karata ya ga ka'aba sai an yaga ta to wancan darasi dai na hudu mutum ya saurara zai ji cikakken bayani game da kisa din to su ne yake karanta sunayensu su waɗannan da suka yi wa dama akwai hisham ibn al-harith akwai kuma zama'a sannan ya ci gaba da cewa wa zuhairu akwai zuhairu yana ciki ibn abi umayyata wal mut'im akwai al mut'im ibn adi wanda shi mutum ne ma wanda ya shahara da yawan taimaka ma mutane yana da yawan ihsani da kyautatawa wa abul bukhtari duk da ya sa bukhtari bilha wa abul bukhtari da kuma wanda ake kira abul bukhtari wayannan mutum biyar to su ne suka yi tsaye haisu sha'u a bagiran da suka ga damar cewa su haɗa kansu su tattauna na yunkurin rushe wannan yarjejeniya da aka yi tare da su da su an kai wancan zama da su aka rubuta abin da aka rubuta da amincewa su da komai amma sai suka je wani gida da ake kira ko wani rafi da ake kira alhajun cikin makka su biyar suka suka yi wannan tattaunawa ne shi da yake nufi da min haisu sha'u ta bagiran da suka ga damar su fito da abin da suke son su fito da shi shi da ce na ƙadu sun walwale mubramus sahifati abin da aka kyautata aka kyautata shi aka kyautata rubutunsa wato abin da aka kyautata takarda na alkawali da yarjejeniya in an ce al-mubram shi ne abin da aka kyautata shi tsawo ne aka yi shi da kyau iya giya ce aka yi ta tunka mai kyau to ana kiransa al'ibra haka yin alkawali ne aka yi na yarjejeniya kowa ya yadda aka rubuta aka yi sayana aka yi komai to shi ke na wannan ana kiransa al'ibra ana cewa abramu amrahu sun kyautata al'amarinsu to sun walwale mubramus sahifa abin da aka kyautata rubutunsa a ainihin cikin takarda if lokacin da al'anda'u su masu zama majalisai ƙurai shawa kenan jam'u nadin ne yayin ce nadin shine majalisa wurin da ake zama ana tattaunawa amma abin da ake nufi a nan su masu zama wurin kamar fada Allah ta'ala faliyar nadiya yayin ce annadiya shine al-majlis kaga ba a kiran majalis amma ana kiran masu zama a majalis to shi yasa Allah ya ce su kira masu zama wurin tattaunawa su da wurin shawarwarin su to shi ne yace iz a lokacin da al'anda'u masu zama a majalisai sauran quraishawa shaddat ko shaddat haka ya kamata ya bai kamata ya fakke shi ba shaddat a lokacin da suka ɗaure alaihim akan yarjejeniyarsu na cewa wasu dole sai an tafi akan hakan in har su banu hashin ba su sallama annabi sallallahu alaihi wasallama a kashe shi ba to su ko ba za su sassauta ba sai dai a yi ta tafiya hakan ba a saida musu komai kuma ba za a saya daga gare su ba ba a aura musu kuma ba za a auro daga gare su ba duk wani sulhu kuma kowane iri ne ba za a karba daga gare su suka tsananta wannan al'amari alaihim akan su banu hashim din a wata nuskan alaihi ba da jam'i ba alaihi eh sai ya ce alaihi dabiru sai ya koma ga mubaram sahifa abinda aka kyautata rubutunsa ko yarjejeniyarsa a cikin takarda in an ce shaddat alaihim alaihim din sai ya koma ga ainihin su banu hashim din ko banu al-muttalib din lokacin da suka tsananta hukunci a kansu na yanke duk wata alaka tsakanin tsakanin su da su min al-ida daga cikin makiya jam'u aduwe ya ce al-ida ana nufin makiya su sauran kwarai shawa kenan sauran dangi dangi na kwarai shawa din nan to daidai wannan lokaci su kuma wayancan mutane biyar suka zo suka rusa wannan yarjejeniya kaga wannan abin a zo a yaba ne abin a zo a yaba ne kwarai da gaske sai ke cewa al'arudatul harsa can ƙarshen baiti gara ita ce al'arudatu kuma ana karanta da al'arudatu akan karanta da wara'un fataha wanda shi ma ya fi zuwa a larabci al'aradatu ba ba ba ba da yi mara'un ɗin sukunin ba gara alharsa wadda take bebiya wadda ba ta magana aztaratuna ita tattuna muna bi akaliha a dalilin canye takardar da ta yi kun san mun karanta cewa ko da aka hau ka'aba ɗin a yaga takardar har gara ta ce abinda ɗaya bata canye ba bismika Allahumma shi ɗaya bata canye ba amma duk wancan alƙawalin duk gara ta canye shi da shi da yake cewa canye takardar da ta yi ya tuna mana akalamin sa'ata Sulaiman kun san gara ta canye sanda annabi Sulaiman ko falamma qabaina alaihi mauta ma dallahum illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'ata to wannan shine almin sa'a shine sanda wadda aka yi mata ado haka da dan zane zane to wai da ta canye takardar shawa sai kuma mu muka tuna da canye sandar annabi sulaiman abu iri ɗaya ne to dama wabiha da canye takardar akhbarar nabi dama annabi ya ba su labari tun kamin gara ta canye takarda annabi ya ba su labari an ce ya je ya gaya wa aminsa abu talib yake ce mishi ubangijinsa ya mai wahayi cewa gara za ta canye wannan takarda takarda kware sha da aka rataya ana nan da ya ji haka da aka zo majalisi sai ce musu to ga abin da ɗane ya ce da shi saboda haka su ta su binciki takardarsu in har ya tabbata gara ya canye takardar nan to shi kenan su daina kiyayya da su takunkumin da an ka samu su a kwance shi in kuma ya iskota to ya musu alkawalin zai sallama annabi gare su duk abin da za su yi mai su to ana haka na sai su waɗancan matasan biyar suka zo ana ana ana wannan magana da suka zo nan ne shi al-mut'im ya hauka aba bayan yayi abin da yake yi ko da ya zaro takarda gara ta ce takarda to shi ne yake bada labari wa biha akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam tun kamin abin ya auku annabi ya bada labari wa kam akhraja da yawa annabi ya fitar da khaba'an abin da yake a ɓoye ba kowa kaga wannan ɓoye ne abin ne wanda yake ɓoye ko san da shi ba to ire-iren waɗanda abubuwa suna da yawa musamman irin su asharatu sa'a irin su alfitan duk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari irin al'amuran da suka shafi ni'imomin aljanna da azabar kabari suka zo dai a hadisai ai abubuwa ne waɗanda suke a ɓoye shi kan shi a qur'anin sai da ya karantar sannan ne aka san wasu abubuwa to daga wannan suke ganin cewa ai annabi ma ya san gaibi to shi ne yake cewa lahul guyubu yana da al'amurra na gaibi shi annabi sallallahu alaihi sallama khiba'u wa'inda suke a rufe ba kowa ya san su ba san da ya ga dama shi ba da labari to da haka ganin cewa ya ba da labari ire-ire waɗannan abubuwa shi yasa suke ganin cewa ya san gaibi to dama gaibi kashi biyu ne akwai algaibul mutlaqu akwai algaibul muqayyad algaibul mutlaq babu wanda ya san shi sai Allah la ya'lamuhu illa Allah shine sanin duk abin da akoyi wannan sifa ta Allah ce duk abin da akoyi komai to babu wanda ya san shi sai Allah to irin wannan in ka jingina shi da annabi kai kuskure shine ayoyi ke korewa ga kowa sai ga Allah قل لا يعلم الغيب قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغيب الا الله to irin wannan gaibi ake magana ana algaibul mutlaq cikakken gaibi sanin duk wani abu wanda an rufe to Allah ya san wannan so da haka ita ce annabi ya san gaibi kana nufin wannan to kai farna ta baiwa annabi sifar Allah amma algaibul muqayyad to wannan zai iya yiwa annabi ya san shi ko wani ya san shi shine a sanar da mutum wani abu wanda a koyi wanda hatta cikin mutane a wani za ka iya sanin wani abu wancan bai sani to wurin shi ya zan gaibi to wannan ana kiran sa algaibul muqayyad to haka duk abubuwan da ake sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam gaibi ne muqayyadi ba mutlaqi ba dan ba komai ne Allah ya sanar da annabi ba sallallahu alaihi wasallam to in ka fahimci wannan ka huta babu jayayya ko ba haka ba babban tunanin mai mutum mai hankali zai iya buɗe baki ya ce komai annabi ya sani to idan ka ce komai annabi ya sani me bambancin shi da ubangiji ta fuskar ilimi menene bambancin sa da Allah kuma Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un hmm? abin sauki gare sai dai in mutum bai yi karatu ba ko kuma akwai wani abu cikin zuciyarsa to sai a samu wasu matsaloli ya ce latakhal karka yi tsammanin karka yi tsammanin mababan kaskanci ko wulakanci janiban nabi ga bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam hina a lokacin da al'aswa'u cututtuka basathu minhum suka shafi annabi daga makiyansa mana karka yadda tun ka ji an ce ai an fasa ma annabi kai hajini ya fito an karye mai haƙura an yi mai kaza ya maka yi tsammanin kamar wannan abin kaskanci ne a ai girmamawa ce a cutar da mutum saboda addini to wannan girma ne ba kaskanci ba ne inda kun san an cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam an fasa mai kai eh a ta'if an karya mai haƙora a Uhud yakin Uhud an fasa masa kai an sa mai guba a abinci a Khaibar wadda wasu malaman tarihi ma sun ce ita ta yi tasirin da zama ajalinsa sai da ma aka yi masa ƙaho ga hannu amma ba ta yi tasirin ta kashe shi ba wannan lokaci sai ƙarshen mutuwarsa lokacin da ya so don dama shi ɗan adam yadda malamai ke faɗi in ya tsuha to duk wani ciwo da ka sani da ya taɓa cin karo da shi dawowa zai yi dawowa zai duk motsawa za su mutum na matashinsa ba komai ke iya tasiri a kansa ba amma da zarar mutum ya fara tsuha to za ka ga abubuwa da dama suna ta bayyana suna ta bayyana to wannan ba aibi ba ne wanda zai kama da dai labarin guba ɗin ya ce kullu amrin dukkanin wani al'amari na ban nabiyina na ban nabi'ina da ya samu annabawa ba ma annabi kaɗai ba ya ce fashiddatu fihi tsanani a cikin wannan al'amarin mahmudatun abin abin yabo ne a shi yasa annabi ya ce ashaddun ashaddun nasu bala'an al'anbiya summa al'amsal fal amsal wa'inda suka fi kowa tsananin shiga jarrabawa su ne annabawa sai wa'inda suke kusa da su to kaga yabo ne kuma ga hadisi sahihi cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridullahu bihi khairan yusib minhu duk wanda Allah yake son sa da alheri sai ya jarabe shi da musiba da bala'i warra hau da kuma yalwa wannan duk yalwa ce ya ce ga misali zai baka ya ce lauya masun nubara hunun da a ce wulakanci na shafuwar annubara zinari minan nari lokacin da aka sa zinarin wuta don shi zinari yana da ta ɗabi'a duk sanda aka sa shi cikin wuta to zai ƙara kyau al'adar zinari ke duk sanda ka sa shi cikin wuta to zaka ga ya ƙara kyau ya ƙara kyau ya ƙara kyau gwargwadon wutar da ya ji gwargwadon kyawunsa saboda haka ya ana son zinari ya fito ƙan lafiya lauto shine sai an gasa shi da wuta ya sha wuta ya sha wuta ya sha wuta to nan duk abin da za a yi da shi in zobe za a yi in sar komi za a yi za ka ga ya fi kyau sama a yi shi ɗayyensa ɗayyensa yadda aka tono sa to shi ne ce in an sa zinari cikin wuta inda wulaƙanci na samunsa ya ce lamaktira da ba a yi zaɓen asila ƙuna ba lin nubari ga shi zinari da ba a zaɓen masa wannan ba sai dai a zaɓen masa rashin ƙona shi ko ba haka ba to inda musiba da wahala tana haifar da wulaƙanci ga annabawa to da ba a zaɓen masa wannan ba da ba annabin da zai zo duniya wani ma ya iya cutar da shi kun gane tashbihi saboda haka cutar da annaba wani ado ne gare su wani matsayi ne wani girmamawa ne wata ɗaukaka ce kamar da in kana son zinari ya ɗaukaka ya ƙara kyau to a sa shi cikin wuta shi ne kyawunsa shi wuta yake nema da shi ne ya ce asila kuna ya ce kam yadin to ai inda za ka fahimci haka ga wata magana kam yadin da yawa aka samu hannun maki hannun macuci annabiyihi daga barin annabinsa kafa Allah Allah ya kame wannan hannun daga cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ya so ya zo ya cutar da annabi Allah ya rike hannunsa ko abin da ya faru a banin nadir shi ma ya isa ya zan ƙaramin misali ma lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya je yare kuɗi gare su saboda ya biya diya cewa daga baya an samu ganima ya maida musu dukiyarsu su yahuda ne ba musulmai ba ne to su kuma dama takaice suke da shi ƙofa suke son su samu dama suke son su samu su kashe shi kowa ya huta sai suka ce to to ba matsala sai suka ce ya zauna wani wuri aka shirya da wasu 'yan iska 'yan daba aka ce su hau sama daidai kansa su je mai duci ya ce ya zauna sai allah ya mai wahayi ya ce kashe zauna wurin shi kuma wancan da ya hau sai hannu ne ya riƙe ga shi riƙe da duci bai iya saku duci ko bai iya ya allah ya jarabe shi sadaka kisa da ta zo cikin asahihai lokacin da annabi ya ce karkashin itaciya ya rataye takobinsa sai wani kafiri ya zo mai suwa annabi na kawai da zare takobi mitar da hannu ya tsara annabi sai ya ce ba annabi waye zai kare ka daga gari ya ce allah ubangiji na shi kenan sai hannu ne ya kama rawa sai takobi ya faɗi sai annabi ya ɗauki takobi ce to kai ko hayo wa zai kare da gari ka yace a to ai zama mafi alkhairin mai mai kyautatawa mana yace to shikenan ai ma afuwa ta shiga ta kai kaga wannan shi ma waya hana wannan Allah subhanahu wa ta'ala haka abu jahal wata rana annabi ya hangi annabi na sujuda cikin ka'aba sai ya ce malaraba shi dai ikure shawa shi dai yau sai ya kashe annabi sai dai duk abin da banu hashin za su yi da shi su yi da shi in ma kashe shi za su yi shi kenan ya ce saboda haka zai je ya kashe shi in su yan uwa ne za su sa ido suka ce ai dole ba baka kariya dole ba baka kariya sai da ya je ya bari annabi ya yi sujuda sai ya ɗauki dutse ya je wa dutsen sai dutsen ya yi baya to haka Allah ya ta nuna musu abubuwa ya ta nuna musu to shi ne yake faɗa rera wa'in abubuwa suna da yawa ashe kaga ba duk mutumin da ya so ya cutar da annabi ya samu nasara ba kawai wani bangare ne don ya zamo ɗaukakawa da jarrabawa sannan ya zamo izina gare mu da zamu biyo baya don ka san duk abin da za a yi ma an wa wanda ya fi ka matsayi sai ce wafil halki kai a cikin halittu mutane kasaratun akwai cuta mai yawa da aka samu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajtara'u da kuma karfin hali na ƙaryata annabi ko a ce za a cutar da shi ko za a kashe shi an samu wannan da yawa da yawa wasu Allah ya hana wayancan da ake rotowa an wa annabi kaza kaɗan ne sama ga waɗanda Allah ya bashi kariya ya ce in lokacin da da'awa hada hul ibada shi kaɗai ya tashi tsaye ya hau dutsen abi kubais ya kira ya kira su gaba ɗaya zuwa ga bautan Allah lokacin da magana take da haɗarin gaske lokacin nan ne abdullahi ya zage shi ce tabban laka ya muhammad alihaza da auta kai kawai ka ɓata mana lokaci ka sami mara aikin mu ka ce kana da magana ya mu lokaci wai wai mu daina bautar gumaka mu zo mu bi wani allah wa hada hula sharika lahu halaka ta tabbata gare ka to shine dalilin saukar da tabbata ya da abila aka raba ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai lokacin annabi bai da kowa shi kadai ya fara wa'azi su abubakar da umar da soya duk daga baya suka suka abinda shi kadai ke zuwa wa'azi shi ne ya ce wa amsat a ƙaza'u abin ƙazanta mai cutar da idanu yanci a kaza ujan ukuzan ne akwai wasu 'yan kwari da ke fada a cikin ido sai idanu su kama ciwo ta su ake kira kuza'u ko a kaza'u ma'ana duk wani abu wanda zai bakanta ma ijiya rai ta fuskar majazi ana iya kiran shi kuza ko a kaza'u duk wani abu kuma wanda zai shiga ko kwaro ko haki ko dutse ko wani abu ya dinga suka idanu idanu su dinga ciwo shi kuma ta fuskar hakiki ana ce mai ana kira irin wayannan abubuwa a kaza'u to wannan majazi yake nufi ma'ana wa amsat a kaza'u ababin da ke cutar da idanu minhu suka zamo daga a dalila annabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli muqlatin a cikin dukkanin wata kwaya ijiya ma'ana su su Abu Jahal babban abin da ka bakanta musu rai shine ganin addini na ci gaba kuma duk sanda aka kwana aka tashi sai musulunci ya ci gaba to wannan abin sai ya zan yana ci musu tuwo a ƙwarya ya zan musu kama wani rashin lafiya a idanu manya-manya da ake tare da su cikin kafurci an waye gari duk sun musulunta addinin nan gaba ɗaya yake gaba ɗaya yake gaba ɗaya yake sai zan duk wani kafiri maƙin addini maƙin annabi sallallahu alaihi wasallama to yau waye gari a idanunsa kamar wani rashin lafiya ya waye saboda abin da baya sun gani gashi yana ta gani yana ta fadada yana ta fadada aka waye gari ɗa ne da ya haifa sai ya karɓi musulunci ya kira matu bin abi jahal kaga iko na Allah eh kuma ya zo ya baiwa addini kariya haka haka Allah yake cikin hikimominsa shi ya cutar da annabi amma ɗansa kuma ya kyautata ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ai dole dole ya hadu da ciwon ido shi duniya bai da maki kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to to shi ne yake magana a nan wa an sata ababen da ke cutarwa sun zamo minhu a dalilin annabi fi kulli makulatin ga dukkanin wata kwaya ijiya hamma qaumun wasu mutane kafirai sun yi nufin bi qatalihi su kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa abas sai takobi yaki wafa'an cika wannan alƙawali shine ma wancan abin da balarabe yayi aga shi ya nufin ya tsara annabi amma sai takobi yake sai hannu ya dinga rawa sai takobi ya faɗi sai ya ce wa fa'atis safawa'u sai wannan takobin ya dawo ga gare shi ko kuma wa fa'atis safawa'u da a safawa'u ana kiran takobi a safawa'u ana kiran kuma dutse ƙanƙara irin wannan mai silbi ana kiranta a safawa'u ko kuma ya zan kankara ita ta dawo ga wanda shi yake son ya jefi annabi da ita ko kuma shi takobin ya dawo ga wanda yake son ya sara annabi sallallahu alaihi wasallam wa abu jahal abu jahal shi kuma iz lokacin da ra'a unuqal fahal ya ga wuyan wani irin raƙumi katon raƙumi ilaihi ya tunkaro shi shi kuma wannan wani lokaci ne da ya sake ɗauka alkawali cewa ya lamace man wurin shawa su ya kashe annabi ya yi ta abubuwa daban-daban becin nasara wannan ya zo ya isko annabi na nafila ya tunkari annabi don ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunkara annabi kawai sai ya ga irin wani katon amali ya ga waya ne kuma ya buɗe baki da haƙora yana batun haɗe shi in ya ƙara wajen annabi kuma ya ƙara shiga cikin jiki sai tsorata ya koma ba sai sauran abokai suka ce ya haka da cizo na gudu ba ku ga abin da na gani ba ne shi yasa kuka ga magana to haka ya ga abin nan ka annahu anqa'u kamar wani tsuntsu ne da ake kira gaggafa an ce nan babu shi shi haƙƙin ƙananan yare yana ɗauka wannan tsuntsu irin in mace ta aji jaririn ta bewa ɗaya kai kwashe shi ta yi shi ya kuka ɗaukan mutum kai gaggafa ake kiransa su can kasashen larabawa suna da shi to kamar haka ya ga wannan abu waƙata bahun nabi sallallahu sallama daina al'irashi sannan annabi ya neme shi biya bashin mutumin nan da ake kira al'irashi shi al'irashi bako ne ɗan kasuwa ne yana kawo dabbobi garin makka sai suwa ya koma kasuwanci yake yi ranar wata rana ya zo da raƙumma sai abu jihar ya ce yana so sai ya sai bayan ya sai ya ce kuma bai ba da kuɗi duk wanda zai haɗa mai ce haɗa kuma in yan matsa zai bige shi abu jihar ya daɗe yana tabargaza shi irashin da ya rasa yadda zai tun da shi ba ƙone bai saukowa ba ya je mazauninsu ya isko da cija ya ce to da Allah taimako yake so bawan Allah nan ya sai kayansa sun yi ciniki sun yi komai ya bashi kuɗi ya ce ba zai bashi kuɗi duk wanda zai faɗa mai ya ce faɗa mai don Allah su taimaka masa suka ce ai ga wani canza sallah suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin Ka'aba je ka isko shi ta fuskar izgili wai je ka isko shi shi ɗaya zai iya kwato na haƙƙinka su a izgilanci ne suka yi wannan magana sai ya je jira annabi ya gama sallah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ga abin da ke faruwa ya ce haka aka ya ce ya ce to zo mu je gida ne suka zo gida abu jahal an ga kwanwa samar kofa ya hito waki magana ya ce muhammad to tun nan sai gaba ne ya faɗi yana hitowa ya ce ka biya bawan allah nan kuɗin shi ya ce to to to sai juya ya koma cikin gida ya ɗauko kuɗi sai ya miƙa mai shi kenan to dama su can abokan shi abu jihar sai suka ce ma wani yabi bayan annabi ya taya leko asiri ya ga yana abin zai kasance yana dama sai ya ba su labari ga yadda ya ce kai abu jihar a bai yi wa abu jihar kai shi haka mutumin da ka neman mutum ya kashe shi amma a bari ya zo yana tahowa aka ce a ya abal haka ana mai kunya da abul haka ya aka yi da mutumin ka an ce mai wai wai wai wai ka biya irashi ya ce ai dole in biya shi ai ina hitowa wani irin katon rakumi na gani ya bude baki yayo cikina yana mutum ya haɗe annabi ya ce inda bai ba da kuɗin nan ba ku haɗe shi zai annabi ya ce mala'ika jibrilu ne Allah ya turo mala'ika ya turo mala'iki cikin zubar ragumi yana mutum ya halaka shi to amma duk da haka ya ƙi musulunta to shi ne yake magana ana wa kadisa a bai uhu hakika ciniki abuja ya yi muni wasu ra'u da sayansa don wanga ciniki ne na zalunci ya za ka sai kayan mutum kuma ka ce baka bashi kuɗi wai duk wanda za a wada ba sai a wada mai wara al-mustafa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wai wara al-mustafa ya ga annabi muhammad shi abu jahal lokacin da atahu ya zo gidansa bima lam yanju minhu annaja'u da abin da tsira ba zai tsiratar da shi ba dunal wafa'i in ba ya cika bashin ya shi ba shi ɗaya zai tsirar da shi shi yasa dole ya zara kuɗin ba kuɗin abin kawai tsaba zalunci to lokacin da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga babu abin da zai tsirar da shi babu wata tsira ita ce annaja'u da za ta tsirar da shi dunal wafa'i sai biyan bashin nan huwa shine ma kadara ahu abinda ya gani min qablu tun kamin wanga lokaci shine abinda ya gani a Ka'aba to duk dai mala'ika Jibril ne Allah ka turo masa lakin sai dai yace ma yu'addu al-khata ba a iya lisafi kurakurai da tabargaza ala mislihi ga irin Abuja in ka ce ka tsaya kai ta lisanin kurakuran abu jahal ya yi kaza ya yi kaza sai ka bata mana ka lokaci to duk wani irin abu jahal ba a iya tsaya a lisa da kurakuran sa abin yawa gare shi ya cutar da annabi ya fi a kyarga sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa addat yace hammalatul haqabi wa addat to matan nan da ake kira ummu jamilin mata abu lahabin hammalatar haɗabi da yau da suratul masar ta ambata ta yi shiri ta yi tanadi alfihira duwatsu ‘yan ƙanana ‘yan duwatsu ƙanana haka ta ɗan shishirya ta ɗan tara wai in ta je ka'aba annabi na sallah ta yi ta jifa ta sai ya mutu ita tanadin da ta yi kenan waja'at sai ta zo ka anna halwar ƙa'u kamar ka ce kurciya ce ko hafziya mai layin baƙi da fari ma'ana ta zo cikin wani yanayi na tsoro don ta tsoratar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama yau maja'at gaba ba ranar da ta zo tana cike da fushi ita abin da ya fusata a ya fusatar da ita an saukar da suratul masar Allah ya ce tabbata ya da abi lahabi wa tabbi ma agana anhu maluhu wa ma kasabi sai ya sula yaran za ta lahabi sai ce wa mar'atuhu to wa mar'atuhu din nan amma la tarhadari shine bakanta mata da wai an zage ta shine ta kulu tana ta cewa afi misliya yanzu a irina a irina ya ƙalul hijau za a faɗi magana ta suka gare ni min ahmadin daga kuma wai wani mutum da ake kira ahmadu a irina to wallahi sai na yi maganinsa shi kenan ta tara zuwa su ta karo ka'aba ko da ta zo ta sa shi kuma annabi yana tare da sayyidina abubakar sai a sayyidina abubakar ya cike ta sai ya ce manzo Allah ga ga mata Abuja Lahabi can ta ya ce kyale ta ko ta zo ba za ta ganna ba amma kai za ta ganka tana tawowa dab da su ita ta ka gari ta ce ma abubakar ina abokinka kuma ga su tare amma dama annabi ya ba da labarin ba za ta ganshi ba aina sahibuka sunan ma nashi ba a san kai ina abokin nan naka ya ci mutunci na ya zage ni ya yi min kaza ya aibanta ni ya yi min kaza kaza kaza kaza kaza ka gama surutun da ta kai bata ga annabi ba shine wata wallat sai ta juya wa ma ra'at bata iya ganin sa ba eh shine wata riwaya an ka ce Allah ya turo Jibrilu sai ya zo ya ruhe iya annabi kawai sai ta kasa ganin sa wata riwaya kuma aka ce an ruhe an ruhe mata ganin annabi sallallahu alaihi wasallama amma duniya wannan lokaci komai tana iya gani amma banda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa min aina ta yaya makulatun amiyau ijiya wadda an makamniya ta rashensa ya za a yi ta garana kai ka taba ganin makaho ya garana to yi kasan makaho bai gana rana haka ba ta iya gana annabi sallallahu alaihi wasallam to banda wannan sun masammat lahul yahudiyya ashata akwai wata bai yahudiya a haibar ta sami annabi guba cikin nama akuya yahudawa suka kira ta saboda ita mace ce sannan kuma ana tunanin tana da kyakkyawar alaka da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba musulma bace ita riwaya haka aka ruwaito to sai suka ce mata abin da muke so in annabi ya zo ki shirya mai wani makirci na kashe shi kowa ya huta ta ce musu ta me zan yi ta ce za mu baki kuɗi ki sai akuya ki yanka ki dafa sai ki sa mai guba don an yi bincike duk duniya babu abin da yake so kamar nama akuya da an kai mai a matsayin abin nan tun da in an ba shi kyauta bai mai suwa da ya ce ya mutu shi kenan mun huta aka yi jinga da ita ta shirya akuya ta sabu ba aka yi komai aka ɗauko aka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ya ci nama akuya da shi da wasu daga cikin sahabbai su wayannan sahabbai a wasu wata riwaya a ce mutum ɗaya ne wata riwaya mutum biyu wata riwaya mutum uku nan take sun ka mutu daga nan sai annabi ya ce kowa ya dakatar da cin wannan nama ɗin wata ruwaya an ce ya riga wata kafa kafan akuyan sai ji zira'in ta yana magana cewa ga abin da an kasa cikin naman kai ya ci wata ruwaya kuma an ce Allah ya masa wahayi da akwai masu raunana kissa cewa naman ya yi magana da yawa cikin malaman hadisi sun ce wannan bai inganta ba amma Allah ya yi masa wahayi ya sanar da shi cewa ga abin da an kasa bayan ya ɗanci naman to daga nan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata ya aka yi kika yi haka sai ta ce eh abin da ya sa na yi saboda in kai annabin gaskiya ne to guban nan ba za ta yi tasiri a kanka ba ba yadda za a yi guba ta kashe ba ta kashin annabawa in kuma kai makareci ne karya kai shi kenan kan mutu mu huta wai shi adadin da ya sa ta sago ba to daga nan wata rawaya an ka ce annabi ya mata wa'azi sai ta musulunta sai ba ya mata kisasi wata rawaya kuma an ce a annabi ya sa an kashe ta bayan ta musulunta saboda wa'ancan da sun ka mutu wata rawaya kuma dai an ce annabi afuwa kawai ya yi mata ta tafiyarta daga baya an ruwaito cewa ta karɓi musulunci amma dai mahallin shahid a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama bai mata kisasi ba afuwa ya mata shine yace wa kam da yawa al-ashqiya'u tababbu marasa arziki sama shiki wata sun ka sayo rashin arziki ga kawunansu duk wanda ya cutar da annabi to ya sai rashin arziki ga rayuwarsa fa azaa zira'u sai zira'in akuya kafa akuya ya tona asiri ya buɗe asiri ma fihi min sharrin abinda aka saka a cikinsa na guba binutukin kuma ya yi magana ihfa'uhu amma magana tashi ta ɓoyu ga mutanen da a gurin ibda'u amma kuma ta bayyana ga manzon Allah shi annabi ya ji magana kafan akuya amma kuma su sauran sahabbai ba su ji ba to ita wannan ruwaya ita ce da yawa wasu malaman hadisi suka raunana kissar ta tabbata amma cewa zira'i ya yi magana to wannan bai tabbata ba wahayi kawai Allah ya masa ya salar da shi wa bi khuluqin minan nabi saboda kyakkyawar ɗabi'a daga manzon Allah karimin mai karamci lam tuqasas al ajma'u ba a wa wannan mata kisasi ba annabi bai ce a kashe ta ba tare da ta yi kisa ko amma kyawun ɗabi'a na annabi sallallahu alaihi sallama ba a yi mata kisasi ba kuma wannan shi ne abin da kisar ta nuna amma akwai wasu da ke cewa daga baya annabi ya kashe ta bayan su wa'annan sahabban sun mutu daga baya don sun ɗanyi jinya to suka ce sai annabi ya ba da tazara haka in sun mutu to za a kashe ta in musu mutu ba kuma shi kenan sai a yi mata afuwa amma dai zahiran abin da ya tabbata na kisa ɗin ba a ruwaito cewa manzon Allah ya tabbatar da hukuncin kisa akan ita wannan mata al'ajima'u ba boban ya kenan yanci al'ajima'u wadda ba balaraba ba shi ake nufi bijarhiha da ta'addancin laifinta da ta yi annabi ya mata kisasi manna fadlan annabi ya yi falala kuma hawa yau ala hawazina akan kabila hawazin su kuma hawazin su ne mutanen hunayi wanda suratu tauba ta yi magana a kansu bayan an fatahu makka dama sai annabi sallallahu alaihi sallama sai aka je aka bude hunayi kusan duk yaƙe-yaƙen da annabi ba a taɓa samun ganima mai yawa ba irin a hunayi mutane ne 'yan kasuwa masu kiyo da komai aka zo gaba ɗaya kuma duk dukiyoyinsu an haƙwa shi sannan aka ribace matansu da yaransu to matsalar da aka samu kun san mun karanta a baya cikin wayanda suka rene shi akwai halimatu sa'adiyya ko to cikinsu take sau da haka annabi ya zauna cikinsu a ciki aka rene shi tsanan bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo madina sai ɗan jinkirin raba ganimat ko don tunanin za su musulunta sai a maida musu dukiyarsu gaba daya to sai suka ɗau lokaci sai annabi ya rabe dukiya da kuma bayi da komai da ganima da sauransu to daga baya kuma gaba ɗayan garin suka taso suka zo madina suka ce sun musulunta kuma suna neman alharma a ba su dukiyoyinsu akwai sabon abu ko annabi ya tuna alaƙar da ke tsakanin ne da su ya ce to yanzu dai guda za a yi tun da kun sallama kun miƙa waya kun musulunta in kuɗi kuke so za a maida muku dukiyoyin kuma ni zan biya ni ni karan kaina ni zan biya in kuma mutane bayan ku da mata da aka kama da yara kuke bukata za mu maida muku abin ku ce a to ya za mu zaɓi dukiya a kan ‘ya'yanmu da matanmu matanmu muke son a maida mana na biya hau mimbar ya ce to duk wanda aka bai wa bawa namiji ko mace na gani mai hune ne maza maza ya maida ya rubuta a matsayin cewa yana biyan bashi yana biyan annabi bashi in an sake samu wata ganima cikin nashi haƙƙi da Allah ya bashi to za a biya shi haka ko aka yi aka tara aka tara daga ciki har kaunar annabi aka ta shayarwa ashimau wadda ita ɗiyar halimatu saniya ce sai da annabi ya sha nono aka haife ta sannan ita ta kama nono sau da aka ɗaya ta ce minan raba'a to tana cikinsu ƙaunar shi tana cikinsu ɗaya ita halimatu saniya to anan ya faɗi ma irin karancin da ya mata to haka aka je aka maida musu bayan suka koma suka ta tafi to shi ne yake ba da labari manna fadlan ya yi kyauta ta falala ala hawa zina ai wannan kyauta ce da baiwa in lokacin da kana lahu qabla za ka fihim raba'u bari bane raba'u saboda dama kanin hakan ta faru akwai reno da ya auku gare shi a cikinsu to wannan dalili shi yasa ya tuna ya musu wannan alfarmat dama ya ce arraba shi ne reno ko tarbiyya wa ata sabiya ko fihi ukhtu rada'in to ukhtu rada'in wata uwa tashi da ake kira ashima'u ya shan nono wadda take kauna gare shi wa atasabe ta zo cikin jeri ko jimillar kamamman bayi an kamo hadda ita shi annabi mai magane ta ba sai da ta yi bayani ta ce ya ta yawa annabi ce abu ga al'amari ya girma ko to amma wada al-kufru kadara sai dai kafirci kuma ya rage mata matsayi da lokacin da aka kamo da ta zuwa matsayin musulma to da ta ga girmamawa amma sai ta zuwa matsayin bauya kuma karkashin kafirci to sai dan rage mata daraja wasu ba'u da kuma zaman bauta don duk wanda ke bauta eh ko fursunan yaki to kaga zai rage masa ne kima ko to shine fahabaha to da ta yi bayani ta ce ita uwar annabi ce shi ke sai annabi ya ce to alaƙarta wannan dole a mutunta ta dole a girmama ta sai annabi ya ba ta kyauta birran tare da ihsani yi bata alheri yan mutunta ta kai sai da tawahamatin nasu mutane suka zaci bihi ga wannan kyautatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi anna masiba'u ko hida'u cewa abin da ya faru ga ainihin wa'annan matan da aka kamo aka ribato a matsayin bayi hida'u wato amarya ce wadda aka shirya za a kai ta gidan mijinta to irin wannan mutunta annabi ya yi mata da sauran matan da aka tare da ita kai irin karanci da ya mata ta ce amarya ce aka shirya aka yi mata duk abin da za ka yi aka yi mata aka ɗauke ta saman moto ko abin hawa za a kai ta gidan miji kuma a matsayinta na boya don tana boya na da abin ya ta haka kuma a matsayinta akan kafirci karkashin kafirci da abin ya yi haka dama an ce alhida'u shine shirya amarya haka a yi mata ado a yi mata wanka a sa mata kayan kwalliya da sutura da turare da komai annabi sallallahu alaihi sallama kenan basatal mustafa laha min ridai kai annabi mayafin shi ma ya cire ya shimfiɗa ya ce ta zauna sallallahu alaihi wa alihi sallama kai ayyu fadlin hawahu wace irin falala ce hawahu zakar rida'u wanda wannan mayafi bai tara ta ba babu ta duk wata falala da wata daraja da wata kiba to wannan mayafi na annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara shi to wannan yana nuna mana mahimmancin zumunta mutum ko da ba musulmi ba ne to inda akwai alaka dole a mutunta shi ku duba tsira abin da duk a wannan lokaci ya bata musulunta ba sai daga baya ta karbi musulunci duk wannan karramawa sannan ya tabbatunta ka bibi abin da yawa su sauran mutanenta ku dube irin wannan karamci to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama in dai halaye ne na gari to ba za a cin masa ba sai dai a kwatanta ko abokan adawar sa ne fa to kaga min babu aula a ce wa'anda ma ba abokan adawar sa ba Allah ta'ala ya taimaka sai mu takaita haka nan sai wani sati sai mu sai mu saboda haka littafi tarihi a cikinsa akwai abubuwa da kule da mutum ne zai fa'idantu kuma zai san rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh